بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaba da karatu na wannan littafi mai suna alburda wanda muhammad ibn sa'id al-busiri ya rubuta domin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan darasi kuma shine na ƙarshe a cikin wannan kasida a baibaiti ɗari da wani abu kawai da zai ambata a can ƙarshen littafin wanda jiya mun tsaya a ƙarshen fasili na tara da za mu tashi fasili na goma dama ya rarraba ta kusan fasul guda goma kamar yadda muka ji wanda kusan kowane fasili yana da darasi a karan kansa to yau talata kenan zai zamo na wata kenan watan sha'ban ok ashirin ko da watan sha'ban shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha hudu ko ga watan hudu miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 يأتي الفصل العاشر في مناجات في المناجات وعرض الحاجات أنا فصلي شيني نغوما زي ما غنى أكان المناجات واتو غانا وتسري غانا وتسري tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma tsakaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ardil hajat da kuma bujurowa da bukatoci za mu ji a ciki yakan bujiro da bukatocinsa ga annabi ko kuma ga allah maɗaukakin sarki wanda wannan fasulin yana daga cikin fasulla da ya samu saɓani a wurin malamai wanda har mutane suka kasu kashi-kashi akan shi marubucin littafin wani bangaren suna ganin wasu baitoci da ya ambata shirka ne za su iya fitar da shi daga musulunci saboda akwai istigasa da kuma neman yayi musibu ga wani wanda ba Allah ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan in mun kalli ayoyin alkur'ani a duka suna nuni ne akan cewa in ka shiga wata musiba to za ka nemi yaya wannan musiba ne ga Allah amma yi jibin mutarra iza da'a wa ya kashe fusso sannan ga hadisa abdullahi na abbas yake cewa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fas'a'in billah to akan haka sai suka ce a wannan shirka ne to wasu su ne bai uzuri don wasu a cikin rubuce-rubucensu sun ce ba malami ba ne kamar yadda muka faɗa jiya cewa shi wani sakatare ne ga ainihin sarakuna sukan sa shi rubutu ya rubuta abubuwa na wasiku wasu rubutu na zube wasu baitoci sai su dinga aikawa ga sauran sarakuna 'yan uwansu ana ba shi kuɗi a kan wannan zanga ake yi da shi da wasu akan haka suka ɗauke shi kenan in har ya tabbata haka ba da alaƙa da malanta ba mamaki cikin maganganu ne da an samu ire-iren wa'annan abubuwa wadda da ko cikin mutanen ma a yanzu za ka ga da yawa wasu yin abu ya same su sai ka ga sun koma wajen wani wanda ba Allah ba saboda rashin karatu wasu su koma wajen bokaye wasu su kira malamai wasu su kira shehunne wasu su kira waliyai wasu su kira ma annabawa hatta a al'umma ta ana samun irin wayannan ko kuma a dama dai ya yi karatu shi malami ne amma iliminsa ya nuna masa cewa in haka daidai ne kamar yadda a yanzu akwai malaman da ke ganin daidai ne ko talauci ya ma yawa ka roƙi wani ya yayi ma in ba ka da lafiya ka roƙi wani wanda kai kana ganin ya fi ka matsayi a wurin Allah akwai masu su masu fahimta game da irin wayannan abubuwa to duka idan irin wayannan abubuwa suka faru abin da ya kamata a koma ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da sahabbansa sai mu karanta tarihin su mu gani shaidan abu ya zo ya suke in musiba ta same su ya suke in mun samu suna kiran wani wanda ba Allah ba ko da annabi ne to kaga an samu dalili ko in kuma a'a ko annabi na raye annabi kaɗai suke kira to kaga bai kamata kuma a kira wani wanda ba Allah ba domin roƙo na yayin musiba ibada ne ibada kuma ba a yanta ga kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ina fatar an gane to ala kulli halin zamu ga cikin baitocin wasu akwai guluwi ma'ana akwai abin da ake kira al-iqra wuce gona da yake wanda da annabi na raye ya ji wasu kalmomi to zai yi kokari ko da shi manufa ta mai kyau ce ba nabi zai taka masa birki ba don kai ba saboda saddan lizariya don kada a bar kofa sake wasu su yi ta shigowa suna faɗin wasu abubuwa waɗanda ba su musu tabbata ba ko to wannan ke kamar yadda wani ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi sallama ma sha Allah wa shi'ita abinda Allah ya so kai ma ka so shi yake tabbata annabi ya ce da shi a kul ma sha Allah wahdahu ka ce abinda Allah ya so kadai haka sai annabi ya hana shi saboda ya hada Allah da annabi ma sha Allah wa shaita sai ya zo da wawul abaf bai ce ma sha Allah summa shaita ba kaga wannan saddan ne lizariya to in har annabi na hana irin wannan magana kaga min babu aula a ce idan ya ji wani yana cewa ya rasulallah in na shiga bala'i bana zuwa wajen kowa bana neman malaba wurin kowa sai wurinka haga wannan shi ya fi cancanta a yin a hana ko to ko da mun duk uzurin da dai za ka ba shi to babu shakka wannan ya saba ma ka'idodi da malamai suke sawa game da yabo na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so da ka ba daidai bane mutum ya yi amfani da wannan baiti ko waɗannan baitoci da zai iya halatta a neman yayin musiba ga wajen wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala don ba taɓa ganin wani sahabi ya yi haka ba a rayuwar annabi to shi ne yake cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil alimi ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتكم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمني لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وعزا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومن سجم ما رنحت عضبات البان ريح صبا وأطرب لعيسى حاد لعيسى بالنظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم وفي نسخة الحمد لله في سر وفي علن والشكر لله في بدء ومختتم أودعت نفسي وديني في الحياة وفي قبري وحشري لرب اللوح والقلم وبالشريف رسول الله كملنا مدح النبي رسول الله ذو الكرم يا رب يا رب أختم لنا بالخير والسعادة بحرمة الدين والقرآن والعلم الحمد لله في قلبي وفي ظهري وشكره في فؤادي غير منفصم yace ya akramal khalqi ya mafi girman halittu gaba daya a wata nuskan zaka ga ansa ya akramal rusuli wani wani bugun haka suke rubutawa ya mafi girman manzannin Allah duk da wasu daga cikin shurahu sun nuna cewa ya akramal khalqi ya fi dacewa sama ga ya akarabar rusuli wadda an ce ya akaramar halki kowa ya shiga manzanni sun shiga annabawa sun shiga mala'iku sun shiga kowa da kowa ya shiga amma an ce ya akarama ar rusuli to kaga duk wanda ba manzo ba bai shiga ba shi sai suka zaɓi wannan lafazi kamar yadda shi wani da ake kira ibn hajar alhaitami muna da ibn hajar kusan guda biyu shahararru akwai ibn hajar al-asqalani malamin hadisi mai bulugul maram da sharhu fathil bari to ba shi ake magana ba shi lakabinsa ko nisbarsa al-asqalani wannan kuma nisbarsa al-haitami an gane yawa shi kuma ya zo bayan wucewar wancan shi bai ma daɗe ba sosai shi wanda yawa alburda da ya sharhi ya samu ta suna al'umda fi sharhi al'umda fi sharhi alburda al'umda fi sharhi alburda to a ciki ya ce nuska mai lafazin ya akaram alhalki tafi saboda gamewar lafazin alhal akan kowa da kowa annabawa za su shiga manzanni za su shiga mala'iku ma za su shiga duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa girma wannan babu jayayya akan haka in ba jarul lahi zama khashari shi ɗaya saba akan haka shi ya ce mala'ika jibril ya fi annabi falala ya fi annabi daraja to amma malamai sun maida mai martani kan cewa ya keta ma ijma'in malamai domin ijma'i malamai suka yi kan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama afdalul khalqi akramul khalqi wannan ijma'i saboda haka ba a karbi maganar sa ba azzama khashari saboda haka malamai sun maida mai martani kwarai da gaske shi kadai ya tafi akan cewa mala'ika jibril ya fi annabi falala sai wanda ya gamsu da ra'ayi irin da shi to saboda haka wannan magana ba ta da matsala sai ce mali man aluzu bihi maɗin nan nafiya ce ma'ana mali ni albusiri ba ni da man aluzu bihi wanda zan fake da shi wanda zan nemi mafaka da malaba bihi da shi siwaka in ba kai ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam a yaushe inda hululi hululi ne ba hululi ba wannan digon kuskure ne inda agun hululil hadisi a wata nuskan kuma inda nuzuli inda nuzuli ko inda hululi duka dai ma'anar ɗaya ce saukowar abu a wurin saukar alhadisi musiba ko al'amari mai aukuwa dama an ce alhadis ana nufin al'amrul hasil allazi lam yu'had shine al'amarin da ya auku wanda ba a saba da shi ba an gani sabon abu wanda ba a taba ganin sa ba sai kawai ya sau shi yasa aka kira bid'a da alhadas shi yasa aka kira hadasi da alhadas eh to wannan shine to amma abin da yake nufi da alhadis anan yana nufin al'amari mai firgitarwa mai ban tsoro al'amimi wanda kuma tsoronsa ya game kowa da kowa wasu za ka suna karanta al'amani to shi ma wannan kuskure ne al'amimi alawazni alfa'ilu sai zama ismul fa'il an gani ta mubalaga alawazni fa'ilin kenan gaba da cikin sigogi guda biyar na mubalaga fa'ilun an gani kamar ka ce jadilun ana mai yawan jayayya ƙari'un mai yawan karatu hafizun mai yawan harda to ya fi saboda ka ce hafizun ƙari'un sai ka ce hafizun ƙari'un inda ya zafi ili sulasi ne to shine ce siwaka in ba kai ba kai annabi kaɗin nan tana koma ga annabi muhammad wanda ya fara magana a kansa ya a karamar halki sauraka abdaliru yana koma zuwa ga almunada wanda aka kira an gane ko siwaka in ba kai ba inda hululil hadisi ko inda nuzulil hadisi a wurin saukar al'amari mai ban tsoro al'amimi wanda yake game kowa da kowa to anan a su masu kokarin bashi kariya sun ce abin da yake nufi ash-shafa'atul kubra ash-shafa'atul uzma wadda za a yi ranar tashin kiyama wasu ya tabbata hadisi kan cewa mutane za su shiga wani za su kai wani dan lokaci a filin kiyama Allah bai ce ma kowa komai ba wahala ta kai wahala zafi ya kai zafi nan ne mutane wasu sai su dinga cewa ya kamata a je a roƙi annabi wani ya sa baki Allah shi hukunci kowa ya san matsayinsa a je wajen annabi wani wajen annabi wani ya ce ba nashi bane annabi kaza ba nashi bane har a kai wajen mi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai suka ce abin da yake nufi da alhadithil amimi shine wannan musibat an ruwaito nan wannan tsayuwan ma wasu za su yi zufa wani zufansa iya kugunsa wani iya gwiwa wani iya kafadarsa wani zufan nasa ma zai haƙi zai kawo masa har da kunnuwa sannan ga tsananin zafi za a kusanto da rana gwargwadon mil ɗaya ga kawunan mutane to akwai dai tashin hankali to suka ce shi albusiri yake nufi da alhadisil amimi eh saboda bala'i ne wanda zai game kowa da kowa kowa da kowa saboda haka kowa sai ya firgita a wannan lokaci to nan ne shi busiri yake cewa in wannan abin ya faru bai da wani wanda zai nemi mafaka a gunsa in ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba domin shi kadai ne yake iya wani abu sai zan kenan ba ruwa ne da wani annabi ko wani manzo ko wani wali in ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da zaran mutane suka zo wajen annabi sai sai ana laha ana laha dama ta wace dama ta wace sai je karkashin karkashin al'arshi sai ya faɗi ya sujuda ga Allah ya yabi Allah da wasu kalmomin da bai taɓa yabansa da su ba sai Allah ya ce masa salto ba ka roƙi abin da kake so za a ba ka shine sai ya nemi awa mutane alfasl alqada hukunci kowa sai ya san matsayinsa sannan sai a zo a yi wa mutane hisabi wanda zai na wuta ya wuce wuta wanda zai na aljanna ya wuce aljanna wanda zai tsaya to zulla arabi aje shi to zulla arabi an gane ko to su abinda sun ka faɗa kenan su kuma masu ganin ya yi kuskure suka ce a alharis al'animi yana nufin duk wani bala'i da nan duniya da bacin lahira konan duniya wata musiba ta auku mai gami kowa da kowa kama annoba misali to baya neman kariya wurin kowa sai wurin allah subhanahu wa ta'ala wanda lafazin kuma kowanne yana iya ɗauka zai iya ɗaukar alhadisul amini almusiba a al'amma musiba ga mammiya fi duniya wa fil akhira kuma wannan shine al'asulu da al'asulu fil lafzi al'umum asali in aka zo da lafazi ko hukunci to shine ya gane komai kawai shine ka'ida a larabci an gane shi a taksis wata kai a ƙayyade lafazi a ce iya kaza yake nufi banda kaza to wannan shi kuma sai da dalili yauwa sai akwai hujja to kun ji abin da ya kawo saɓani shin alhadisul amimi ba amami ba alhadisul amimi me yake nufi shi yana nufin nan duniya har lahira ko ko yana nufin lahira kaɗai ko ko yana nufin duniya kaɗai duka yana iya ɗauka yuhtamalu zaka wa zaka su masu ganin kuskure ne sai suka ce to alharis al'amimi yana nufin gamammen musiba bina'an alal asl al'asali in ka zo da hukunci to ya um ina fatar an gane misali in ka ce izhab tafi sai mutum ya tafi ko kuma ikara misali karanta baka faɗi abin da za a karanta ba amma kai kana nufin waye karanta ƙura'ani sai je samu hadisi ya karanta suka ce mai a to ni ban ce ka karanta hadisi shi a to ai ce kai in yi karatu cewa in yi karatu ke na nuna komai na karanta wannan shine asali yanzu in ka ce a kai ƙura'ani kake nufi sai a ce to ina dalili ina karina sai akwai karina watakila min alqara'i kila ka gan shi rike da mushafi sai ka ce mai karanta to wannan karina ta nuna ne qur'ani kake son ya karanta ko ko ba haka ba ko kuma ka san shi da ma mutum ne mai yawan karanta alqur'ani sai ka ce da shi ikra karanta to karina ta nuna kana son ya karanta alqur'ani saboda shi ka al'adantu da cewa ka san shi yana karanta yana karantawa ga wani ina fatar an gane to da haka abinda za mu ce in har yana nufin alhadis al'amimi almusibatu al'amma to wannan kuskure ne an fahimta wannan kuskure ne kada kuma ba daidai bane kuma shirka ne in kuma yana nufin alhadis al'amimi a shafa'atul uzma to wannan ba ba laifi bane domin hadisai sun tabbata akan haka cewa wannan al'amari ya banta ga iya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko to sannan su masu cewa inda hululul hadis al'amimi al-musiba ce al'amma ta fuskar zahiri to sun fi sun fi karfin hujja sama ga inda suka ce a'a yana nufin kiyama kawai an fahimta ina dalili saboda za mu ga cikin baitocin da ya karanta a baya akwai tawassuli da yake ta tayi da yawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan can a baya ya faɗa cewa duk abin da ka ga dama ka siffanta annabi da shi in dai ba irin abin da nasara suke siffanta annabi isa da shi cewa shi allah ne ko dan allah ba ne ko salisu salasa in dai ba wannan ba duk abin da ka ga dama to ka jingina wa annabi wasu le kadirihi min izali duk wani girma ko wata daraja to ka jingina wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan shi ga aƙida ta ya halatta ka roƙi annabi wani abu ya halatta in kana da bukata ka roƙi annabi ya biya ma ya halatta ka yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama aga ta fuskar yanayinsa shi albusiri to ɗauka cewa alhadith al'amami amimi yana nufin almusiba al'amma ko alhawadis al'amma wannan ya fi ƙarfi ta janibin yanayinsa shi an gani sannan ta fuskar zahirin loga kuma wannan don shi ne asali alharis al'amami amimi shi ne zan ya game komai da komai kar a fitar da musibar duniya da su sun ce ba nan duniya yake magana ba su masu ba shi kariya irin su shi ibn hajar alhaitami da sauran ibn ajiba shi ma ya yi sharhi a kan littafin da su ibrahim al-bajuri wani dan misra da ya da rasuwa ba shi ma ya yi sharhi ga alburda din to duk sun yi kokarin dai ba shi ba shi bahita to wadda shi ne a gane ko saboda haka ta fuskar labazi na ya gamsuwa da cewa yana nufin musiba ga mamiya nan duniya da lahira to wannan babu shakka kuskure ne domin ayoyi da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa hatta ma kafirai fa iza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahu din kafirai ma fa kenan in sun ga musiba Allah suke kira sai in sun koma walamma najahum min albarri idza hum yushrikun sai in sun ga sun fita daga bala'i to sai su dawo suna shirka an gane kafirai ma kenan to ballantana ma masu masu imani to sannan ko babu komai a ɗaukar shi a kan kuskure saddan lizari a wannan aula don kar wasu masu raunin fahimta su biyo baya sai su ɗau kamar yadda yake faruwa a yanzu ni na san sadda muna yara ma muna karanta littafi akwai mai rubuta mana wayannan baitocin muna wankewa muna sha wai maganin musiba ne in yanzu haka wannan annoba akwai masu amfani da wannan mutum eh ana rubutawa ana ba mutane suna sha to kaga kuskurantar da shi a ce wannan kuskure ne saboda toshe wannan kofa kaga wannan shi ya fi saboda a ce a daidai yake a akwai waɗanda za su biyo baya waɗanda suke da ƙarancin fahimta wayanda ba su yi karatu ba su san larabci ba sannan ba su da ilimin ƙur'ani da hadisi sai su ɗauke shi bisa ga zahirinsa don zahirinsa inda hudusul hadisul amimi to wannan alɗin jinsiyya ce sun haka duk wani jinsi na ainihin musiba ya shiga ciki wannan alɗin alhadisul amimi to wannan alɗin ɗaukar ta jinsiyya shi ne ya yi sama da ɗauke ta al'ahadiyya an fahimta? Allah ya sawaka ya ce walan ya beka walan ya beka jahuka darajar ka ba ta kunci bi gare ni rasulullahi ya manzan Allah shi ya sayin nemi wancan abin yake son ya tabbatar maka da dalilin da ya sayi wancan magana ya ce saboda walan ya biƙa jahuka bi saboda alfarmaka da darajar ka ba ta yin kunci gare ni rasulallah bi hazfi ya indida asalinsa ya rasulallah to sai ku shafi ya indida saboda wazani ya kai manzon Allah izal karimu saboda shi Allah mai karamci tajalla ya ko ta halla duka ya zo wata nuskan tajalla bil jim al mu'jama wata nuskan kuma tahalla bil ha al muhmala to an ce tahalla ya siffanta tajalla kuma ya bayyana a lokacin da tahalla shi Allah ya siffantu bismi da sunan muntakimi mai azaba kai kuma ka siffantu da sunan mai ainihin wato taimaka wa mutane da tausaya wa mutane shi Allah shi ya siffanta da siffar azaba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai siffantu da wannan siffa ba shi yasa ko laifi kai masa to sai maka alkhairi sai maka afuwa amma shi Allah subhanahu wata'ala duka sifofin gare shi in ya ga dama ya ma afuwa in ya ga dama kuma ya yi ma azaba ya ce fa inna min judika duniya wa barataha fa inna duka wannan hujja ce yake kawowa da ya nuna maka abin da ya nema bai fi karfin annabi ba kuma wanda wannan baita yana ƙara tabbatar maka cewa can da ya ce inda hululil harifil amini to wani yana nufin duniya da lahira sai ce domin fa'inna min judika yana daga cikin min judika jarar majiru khabaru inna ne muqaddam asalin zancen fa'inna duniya min judika sai aka kaddamar da khabaru inna saboda kasancewarsa jarun wa majiru saboda yana daga cikin baiwarka da Allah ya maka a duniya duniya wa darrataha hakanan kuma fa inna darrataha kishiyar duniya hakika kishiyar duniya min jurika ita ce lahira yana cikin duk baiwaka saboda haka da duniyar da lahirar duka yana cikin baiwaka kenan daukar cewa inda hululil hadithul amimi yana nufin yawamin musiba wannan baitin yana tabbatar da haka shi yasa da ya zo bai tabbatar da lahiran kawai ba bai ce fa inna min judika abin nan al'akhirata ba sai ce fa inna min judika duniya wa barrataha an gani yawa wa barrataha bin nasbi saboda ismu inna ne adafi ne akan ad-duniya amma ta yi zance ya zan fa inna duniya min judika wa inna barrataha min judika shi ne asali amma saboda waƙe ne dole a samu takadimi ya ta'khiri gashi kuma cewa khabaru inna din jarun wa majrurun ne to gabatar da shi gabatar da shi shine yafi zama aula to da suka zo nan aka ce musu to kun ga wannan kuskure dan bai kamata a ce da duniya da lahira wani sashi don wannan min littabai ba ma duka ba da duniya da lahira duka wani bangare ne wani yanki ne na kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ga za ka tara duniya da lahira gaba dai ya an ce lahira ya kunshi aljanna da komai to duka bai kai girma da yawan baiwar da Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sifa ce ta Allah ko ba haka ba sifa ce ta Allah aka dauko aka bashi to suka zo sai suka yi tawili suka ce a ba ku fahimta ba ne ai akwai takadiri asalin zancen fa'inna min judika khairai duniya wa zarratiha shi ake nufi ma'ana yana da cikin baiwaka mafi alkhairin duniya sai suka ce shine shari'ar manzo Allah sannan alkhairin lahira sai suka ce a shafa'atul kubra al'uzma to kaji tawilin su sun kai wanda shi kuma tawili al'asulu adamu asali zance akan ɗaukar sa bisa ga zahiri ba a tawili sai da hujja an bayanta ba a tawili sai da hujja to kuma babu hujjar yawan ga tawili domin abin da zai ci gaba da faɗa kuma duk ya rosa wannan tawili duka ya rosa shi an gari duka ya rubuza shi to sannan ya ci gaba da cewa wa min ulumika yana daga cikin sashin iliminka ba duka ba yana daga cikin sashin wannan min litta ba ce yana daga cikin sashin iliminka ilman lauhi ba ilmu ba ilman lauhi saboda adafi ne akan ismu inna an gani wal ma'ana wa inna ilman lauhi wal qalami min ulumika saboda haka min ulumika jarun wa majrurun bi kabaru inna ne muqaddam an gane ilmal lauhi zai zama ismu inna mansubun muakhar to ya daga cikin ilmominka da Allah ya baka ilmal lauhi ilimin allahul mahfuz wal qalami da kuma ilimin alkalamin kudura wanda shi ke rubuta duk abin da ke cikin lauhul mahfuz to duka wannan in an tattara su wani sashe ne na ilimin ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce musu to ita ko ga magana ya za ku yi da ita sai suka kirkiro na hadisi suka ce ai sadda an kai mai raji da annabi sallallahu alaihi wasallama wai Allah ya ya bude lauhul mahfuz ya gwada ma annabi duk abin da a ciki so da haka duk a bisa wannan magana kenan wanda shi alhaisami ya kawo ta a cikin littafin sal'umda duk saboda haka duk abin da ke cikin allahun mahfuz duka to annabi ya san shi sannan duk abin da alƙalamin nan na kudura wanda wata riwaya an ce shi aka fara halitta to annabi sallallahu alaihi wasallama ya san shi to wasu su kuma ba wa ga magana suka yi ba su kuma su suka ce a ba haka ake nufi ba domin allahul mahfuz iliminsa allah ɗaya ke banta da shi ai an ruwaito su ruwayo waɗanda ke nuna cewa shi kan shi annabi ya ce akwai abubuwa guda biyar waɗanda allah bai sanar da shi su ba daga ciki akwai allahul mahfuz da kuma abinda alƙalamin ke rubutawa a cikinsa suka ce abinda ake nufi al'in nan jinsiyya ce na allahu ma'ana jinsin alluna da 'yan makaranta ke rubutu a kansa kenan ba allawar ma'afuzu ba a alluna da duk wani allo da mai rubutu zai rubutu a kansa wal kalami duk wani alkalami da mai rubutu zai rubuta a kansa to duk wannan abin ai kaga duk abin da mutum zai rubuta a yanzu dole zan ya shafi alkur'ani ko to waye zo da su ga dai ba to su kuma kaji abin duk cikin masu ba shi kariya kenan su kuma wasu abin da sun ka faɗa kenan kaga duk wannan dai eh kaga kaga kaga na go eh to duk wannan ai gara su yadda da cewa ya yi kuskure sai a roƙa mai gafara bai ba domin amfaninsa yakan iya yiwa haka a manufarsa kaga ya tabbata laifi ne kaga an nema mai gafara ta yi sai Allah ya gafarta masa tun da ya bar duniya ko ba haka bane sannan hakan zai taimaka kuma a rufe kofa ya zan kai ko kana son ka sake yaba annabi sallallahu alaihi wasallama zaka guji jingina masa irin wayannan kalmomi saboda wani yayi an ce ba daidai ba ce kaga an rufe kofar barna ko har zuwa zuwa a samu wasu su zo suna ta faɗin wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka su masu cewa allahul mahfuz shi din dai ne alƙalami kuma qalamul qudra to suka ce wai Allah ya lekar da wanda duk hadisan Isra'ila da Mi'raji babu wannan riwaya na cewa Allah ya nuna ma annabi duk abin da ke cikin lauhul mahfuz babu shi kan shi ibnu hajar al-haytami na yi mamaki da ya magana kuma ya kasa kawo hadisi sai ya zo ɗaya ce Allah ya leƙar da annabi amma ina riwayat bale alala ba a ga ta tabbata ko ba ta tabbata ba to Allah ya sauwaka sau da haka dina ya goyon baya a ce wannan ba daidai ba ne saboda a rufe kofar tauhidi eh ka a samu matsala saboda haka rashin jingina ma manzo Allah wannan kalma shi fi zama alkhairi ba sai ka faɗi haka zaka nuna kayabe shi ba sai ka ce duniya da lahira wani sashe ne na baiwarsa ba kenan yanzu duk abin da za ka samu ko wani zai samu ko kowa zai samu to yana cikin baiwar annabi ba na Allah ba to shi Allah ne aka bar masa hmm kaka Allah ne ya tsawaba su suna ba da kariya ne saboda su su bude wata kofa sai su samu damar tabbatar da wasu abubuwa a gani yawa domin in ba su bu- in ba su in ba su samu mai mafita ba to babu yadda za a yi kaga wannan abin ya tabbata ga waliyansu Mm, babu in har an wa annabi an ce ba daidai bane to kaga ba wani ba zai zo shi wa wani wali Mm. ya nafsu ya ke rayuwata la taqnati karki yanke tsammani min zallatin saboda wai wani zunubi da kike da shi azumat zunubin da kuma ya girma karki tsaye tsammanin samun rahamar Allah wannan gaskiya ne haka Allah ya faɗa innal kaba'ira domin manya manyan zunubai kallanami kamar yan kananan zunubai ne fil gufrani wajen gafara yadda Allah ke gafarta kanana haka yake gafarta manya to karki yanke tsammani ba za ki samu rahamar Allah ba domin la'alla rahmata rabbi mai yiwa rahamar ubangiji na hina ya kasimu ha lokacin da yake raba ta ga halittu ta'ati za ta zo ala hasabil isyani gwargwadon sabo gwargwadon yawan sabonka gwargwadon yawan rahamar ubangiji da za a baka wanda ya fika sabo to ya fika yawan rahama Eh, fil fil kisami wajen rarrabawa jam'u kisma Mm, alkisam jam'i ne an gani wajen rarraba rahama din ya rabbi ya ubangiji na waje alka sanya raja'i kaunata ghaira muna'akisin ba abin da ake canzawa ba mana ka sanya abin da nake fata ba wanda za a canza shi bane a kawo min abin da ba shi ne ya kauna ba ladaika a wurinka ya Allah waje alka sanya hisabi zatona ghaira munkharibi munkharibi ne ba munkhazimi bane saboda ka wannan digo na zayin babu shi kuskure ne ghaira munharimi sai a goge shi ghaira munharimi ba mai yankewa ba ka sanya zatona a wurinka shine zaton alkhairi da samun rahama ba wanda ke yankewa ba wal uf Allah ka tausasa ne ka tausasa bi abdika ba gabawanka fit daraini a gidaje guda biyu gidan duniya da gidan lahira inna lahu sabra lalle shi wannan bawa naka yana da wani hankuri sabra hankuri karamin hankuri bai da hankuri mai yawa shi yasa ya nakara shi ma'ana sabran sagiran yana da hankuri karami me yasa saboda mata duk lokacin da ta da'uhul ahwalu tashin hankula sun ka kira shi yan hazimu sai kaga ya ruguje ya kakkare to inda yana da haƙuri mai girma kaga ko tashin hankula sun kira shi ba zai ruguje ba yan hazimi an gani to in muka ce shi yan hazim zai iya zama wa majizum an gani sai zan jawab ne na tada'u an gani mata sai zai ismu shaks da asalinsa tada'uhu ne tada'uhu sai aka shafe wawul illa saboda jazma ga mata dama ita ko mata ta kan wafe illai guda biyu na mubarai jazma to sai zan yan hazim majazumin kenan jawabin ne na sharad amma amma mimin din kasara ne saboda garurar wazani eh shi yasa ya ce yan hazimi yan hazimi bai ce yan hazim ba wa'azan kai izini ba wa'azin ba ne wa'azan ka yi izini lissuhubi salatin ga giragizan salatoci min ka daga gare ka da'imatin masu dawama ma'ana ka yi wa giragizai masu yawan ruwan salatoci ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ka yi musu izini su saukar da wannan ruwan alannabi ga manzon allah bi munhamilin ga mai zubarwa ga girgijin da ke zubar da ruwa a hankali a hankali shine a munhamil wa munsajimi da mai kwararan ruwa mai kwarara da yawa haka shine al-insijam yana ishara da ne akan cewa Allah ka yi wa annabi salatoci salati mai yawa tunda ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi to wannan ne yake roƙo hawaye Allah ka yi wa giragizai masu ruwan salatoci ga annabi sallallahu sallama su yi ta zubar da ruwan salatoci tun daga munhamil mai zubowa a hankali wa munsajimi da mai farara ya ce rihu sara ba sabban ba ne wannan shadda ta ba'un kuskure ce babu shadda ga kalmar rihu saba iskan gabas iska wanda ke kadawa da yake fitowa daga gabas yake kira rihus saba an ce yakan buga ne lokacin da lokacin da tun daga lokacin da karshen dare har zuwa rana ta buyu to wannan lokacin iskan yake bugawa iska ne mai daɗi kuma mai sanyi kuma baya da ƙarfi baya cutarwa to ya ce rihu saba iskan gabas maran nahat matsawar tana jujjuya arrabatil bani rassa ko reshe-reshe na itaciyar hannu ma'ana wannan salatin ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba muddin dai ana samun wannan iska na gabas yana ainihin juya wato reshe-reshe na wannan itaciya na hannu mana yana son ya ce dai Allah ka dawamar da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin muddin wannan muddin akwai duniya to wannan iska kullum sai ya buga sannan duk sanda ya buga ya samu itaciya to itaciyar takan takan jujjuya iska yakan jujjuya rassanta rassanta da na bangaren gabas da na bangaren yamma da na kudu da na arewa su ne azabat albani kuma iccen hannu sunan wata itaciya ce hakanan kuma ka dawamar da salati ya ce wahalil isi mai gargada raƙumma su ne al'isu raƙumi wanda yake da layin fari da kuma ja shi ake kira al'isu ya ce wa hadil is mai gargada raƙummai a ƙarabal isa lokacin da ya faranta ran waɗannan raƙumma ɗin bin na gani ba na ƙani ba ne gaini ce shi ma a gyara bin na gani tare da sautin waƙarsa don can da larabawa su masu kiwon raƙumma to za ka ga in suna kiwo a daji suna son su shagaltar da raƙumman ko su faranta musu rai sai su ringa rera musu waka sai ka ga raƙumman na jin daɗi to makiyaya suna da wannan al'adat to shi ne ce ka ci gaba da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama matsawar ana samun makiyayi ko mai gargada shine hadi mai gargada raƙumma masu layin fari da ja wato yana faranta musu rai bin nagami tare da sautin waƙarsa ya ce sun mariza sannan yarda ta tabbata an abi bakarin daga abi bakar wa an umarin daga sayidina umar ya sarrafa shi saboda laluran waka in ba haka ba umar gairu musarraf dama cikin laluran waka akwai sarfu malayan sarfi juyar da sunan da baya juya mai da suna munakar yawwa da shi yasa ya ce wa an umarin bai ce wa an umara ba saboda lalurar baiti wa an ali da kuma sayyidina ali wa an usmana da sayyidina usman zilkarami ma'abuci karamci wal ali da iyalan annabi wa sahabi da sahabbansa sun mattabi'ina sannan masu bi musu fahim domin su dukkansu ahalar tuka ma'abuta tsoron Allah ne wannaka da tsalki shi ne wannaka da tsalki shi ne rashin zunubi mutumin da baya da zunubi ko baya da wani da ta sai a kira shi na kiyun mai tsafta wal hilmi da juriya wal karami da kyauta ya rabbi ya ubangiji na bil mustafa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana a dalilin wannan tawassuli ne ma'ana bi haqqil mustafa ina roƙonka saboda haƙƙi ko bi jahil mustafa saboda alfarma annabi muhammad abin zaɓi balle ka isar da maƙasida na manufofinmu duk abin da muke bukata muke nema to allah ka isar mana zuwa gare shi da wannan tawassuli ne da haƙƙin annabi tawassulin da malamai sun ka karanta waghfir lana Allah ka gafarta mana ma ba duk abin da ya gabata ya wasi alkaran ya mai yalwar baiwa waghfir ilahi mahalici na ka gafarta likullil musulmi na ga dukkanin musulmai ba ni ɗaya ba bima biɗin nan sababiyya ce ai bi sababi ma ya tuluna ba ya tuluhu ba ne saboda ya tuluhu ba ya da wani waje saboda zamiri yana koma ga almusulmi na almusulmi na kuma jamul muzakkar sani to in kace tuluhu kaga mufradi ne to ba zai kuma mayar da zamiri wanda yake mufradi akan suna zahiri na jam'i ba wannan a larabci bai yiwa to shi yasa wasu nuskohin zaka ga ya tuluna ake rubutawa wannan ha'un sai a gyara ta mai da ita nuno bima ya tuluna a dalilin karatun da musulman suke yi fil masjid al-aqsa a cikin masallaci mafi nisa shine baitul maqdis wa fil harami da kuma karatun da suke yi a haramin makka bijahi saboda alharma bi innan sababiyya ce saboda alharman man wannan da baituhu gidansa haramun harami ne fi taibatin a cikin garin madina yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan ma yayi tawassuli ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan nau'i na tawassuli shine muka faɗa cewa malamai sun karhanta shi saboda babu wani dalili sahihi da ya tabbatar da cewa in zaka roki Allah zaka iya cewa saboda alfarma annabi ko kuma saboda haƙƙin annabi ba wai dan annabi bai da haƙƙi ba a yana da haƙƙi yafi kowa ma haƙƙi ba dan bai da alharma ba ya kowa alharma me dalili saboda wannan ibada ne ibadan nan kuma ba a samu dalili sahihi da ya tabbatar da ita ba hadisin da aka dogara gare shi da ifi wa ismuhu kamata ya ban wasu saboda hamza din nan hamzatul wasl ce an gane amma ya mai ita hamzatul qada'i saboda rurar waka eh sauraka a larabci ba ka cewa wa isin buhu in kai haka ba kai larabci ba sai dai wasmuhu wasmuhu shi ne daidai amma ya ce wa ismuhu saboda darura wannan awake ne sauraka sun ce ya hillu lana ma la ya hillu da gairina mu mawaka akwai abubuwa da yawa da sun ka halatta gare mu amma ga wasu mu haramun ne a larabci in ka ce wa ismuhu ka ya haram amma shi ya halatta ya fada to wa ismuhu suna annabi sallallahu alaihi wasallama qasamun rantsuwa ce min a'zamil qasami daga cikin mafi girman rantsi-rantsi da ake ma'ana darajar suna annabi sallallahu alaihi wasallama an gani akan tabbatuwarsa to haka yake da kasan an yi rantsuwa akan abu duk abinda an kai rantsuwa a kansa sai an tabbatar da abin nan na da daraja ko ba ka rantsuwa ga abin da ba ka ganin kimarsa kamar yadda suke cewa wal ma'lumu anna al qasama la yakunu illa bi mu'azzami duk abin da aka rantse akan sato abu ne wanda ana girmama shi ana ganin darajarsa ana ganin kimarsa to haka suna annabi yake ma'ana kamar rantsuwa ce wajen girma kuma rantsuwar ma min a azamil kasami wadda take tana daga cikin mafi girman rantsuwa shine rantsuwa da sunan Allah kamar ka ce wallahi to wannan azamul kasami wa hadhihi wannan waƙen ko wannan baitoci burdatul muhtaj bargo ne shine burda sun ce asalin rubuta littafin rashin lafiya a baina to dama ya rubuta baitocin ya rubuta kasida kame ya samu rashin lafiya yana nan yana mafalki da ya mafarki sai ya ga annabi sallallahu alaihi sallama sai ya rera mai wannan kasida shine wai da annabi ya ji daɗi shine sai ya ɗauko bargonsa sai ya bashi kyauta to shine shi kuma da ya zo sai ya samu littafin suna alburda amma asalinta asalin sunanta na gaskiya shine albur'a shine sunanta na yanka albur'atu fi madahi khairul bariya to saboda lafiyar da saboda lafiyar da ya samu da kuma wannan bargon to shine sai ya sa mata suna alburda da ba ya ce alburda shine babban zani a larabci to wannan kaga shi ya fada in ya tabbata haka din ne shikenan ba iskali ba mu iya cewa haka ne kuma ba mu iya cewa ba haka bane la nukazzib wala najiz yawa wala nusaddiq ba za mu ce gaskiya bane ba za mu ce ƙarya yake yi ba ko ba haka ba don ba ka ƙarya ta mutum ba ka da dalili eh tunda ya ce mawalki yayi annabi ya bashi a ba za mu ganganta ba tunda mu dai bar wanga ba magana ba ko ba haka ba to abin da yasa ba mu gaskanta ba mu gaskanta ko ba mu da wani dalili na cewa annabi yakan zo mutane ta mafalki yana rarraba musu kyaututtuka ba a taba ganin annabi ya haka ba to shine abin da yake nufi a nan wannan kasida burdatul badi burdatul muhtari bargo ne na abin zabi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kadi khotimat an riga an kammala ta yace walhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah fi bada'i a lokacin farawa wa fi katami da lokacin cikawa abu ya tuha baitocin wannan kasida kare a tat hakika sun zo 60 na baiti 60 ma'a mi'atin tare da ɗari baiti 160 kenan shine yawan kasida ne farrij biha karbana farrij Allah ka yaye biha a dalilin wannan kasida karbana musiban wannan shi tawassuli ba laifi zai zan nau'in tawassuli da aiki nagari yawa sai alkarami ya mai yalwar baiwa alhamdulillahi wa fi nuskatin a wata nuskan babu waɗanda baitoci da za mu karanta yanzu bai da shi ko? to baitoci guda biyar ne alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah fi sirrin a asirce wa fi alani da kuma bayyane a bayyane da bore fi sirrin wa fi alani washukuru godiya ta tabbata lillahi ga Allah fi bada'in a lokacin farawa wa muhtatimi da kuma lokacin kammalawa auda'atu na ajiye na ajiye auda'atu na ajiye nafsi rayuwata wa dini da addini na ma'ana na ba da ajiyar rayuwata da ajiyar addini na gawa sai ka koma can lirabbin lauhi ga ubangijin allahu allahul mahfuz wal da ubangijin alkalamin kudura fil hayati tunan rayuwar duniya na ba shi ajiye su wa fi kabri da ma lokacin da nake cikin kabari wa hashiri da lokacin da aka tashe ni a filin kiyama wa bisharif ya tabbata ga mai daraja shine manzon Allah rasulillahi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kammalana mun ka kammala madahan nabi yabon manzon Allah annabin Allah rasulillahi dan aikin Allah zul karami ma'abuci karamci ya rabbi ya ubangiji na akhtim lana bil khairi ka cika mana alkhairi was sa'ada da kuma arziki bi hurmati addini saboda daraja addini wal qur'ani da al qur'ani wal ilmi da ilimi alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah fi qalbi a lahirata shine qalbi ba zuciya yake nufi ba na wa fi zahari da kuma duniyata abin da yasa ya siffanta lahira da kalbu saboda fuskantar ta yake kuma kullun tana rai kullun ita yake tunani ita kuma a duniya ya riga ya bata baya shi yasa ya siffanta ta da bayan shi wa shukurihi da godiyarsa fi fu'adi a cikin zuciyata ghairan munfasimi wannan godiyar ba mai yankewa bane to wannan shine karshen wannan alburda abinda muka karanta tun daga baiti na farko har zuwa nan Allah ta'ala ya sanya masa albarka a gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun kasidarsa ta biyu wadda wasu na jingina masa ita shi al-husaini al-qasidatul mudariya fi salati ala khairil bariya ita kuma yayi ta ne akan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka za mu yi kokari ita mu yi mata darasi biyu yanzu in mun yi ta gobe a laraba ran alhamis sai mu yi ta in mun ka yi ta alhamis juma'a sai mu yi alkasidatul muhammadiyya ita ma hawayo ta ta in mun ka yi ta sannan sai mu yi izama kun tafi hannun wa duka da ran juma'a din muke so mu yi kokari mu kammala su gaba ɗaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته